أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله العميد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Shekara ta dubu da ɗari da ɗari wanda ya yi da sha tara da wata uku miladiyar isa ta mare mamaye salatu da salam shekara ta dubu da shirin da hudu don dasawa daga inda muka tsaya na tafsira a ƙwararren da girma a cikin wannan wata da albarka muna cikin tafsirin suratul nazi'at a jiya mun tsaya daidai ƙarshen aya ta ashirin da shida yau za mu tashi farkon aya ta ashirin da bakwai a la'alla wa da wata sarki a hannun mashaidu halkan an sana wa gada
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم
Allah malaukakin sarki da cewa a hannun mashaidu halkan an sana shin ku ne kuka yi tsananin halitta ko kuma sammai bana Allah subhanahu wa ta'ala ya gina rafa samka hafa sauwa ya daga rikinta kuma ya daidaita ta وأخرج بينها وأخرج أخرى يلل في درجة النور كما يفتو دهات ساجيا والأرض بعد ذلك لها haka kuma ƙasa ya shirya ta bayan wannan akwai min hama a hawa ya fitar daga cikinta ruwanta da kuma tsarrai waljibala amsa haka Allah subhanahu wata'ala ya sa mata duwatsu wa'anda suke a karkafe mata annakun wani al'adu don jin daɗi a gare ku ya koyar adam da kuma dabbobin Allah subhanahu wata'ala bayan ya gama ba mu labarin kisa annabi Musa da Fir'aun ba dan komi ba dan kafiran Makka su dau izina su dau darasi a bisa abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kiran su zuwa da shi shine na su yi imani da abin da ya zo da shi kuma dan shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya lalace shi ya nuna mashi cewa akwai wani annabi wanda ya yi gwagwarmaya ya sha wahala tare da waɗanda aka aiko su a wuce Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya ƙare wannan labari ya ƙare ba da wannan labari sai ya jawo a bisa magana shi wanda dama yake yana magana ne yana yi ma wa'anda suke karyata cewa za a tada suna da gobe a kiyama suna karyata albas suna karyata tashi bayan mutuwa wadanda su ne kafin maka Allah subhanahu wa ta'ala yana tsakanin masu magana yana gaya musu ga yadda aka yi aka halice su ga yadda aka yi suka zo duniya kuma ga yadda aka yi Allah subhanahu wa ta'ala ga yadda ke yi da tada su ba da gobe a kiyama sai ya tsaya ya ba su labarin wasu al'ummomi da wani sarki wanda ya zage da shi ma an zo mai irin waɗannan abin ya ƙi karɓa ya ƙi yin imani ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya musu yadda ya yi ya mallakar da shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala sai ya jawo da yi musu magana yake ƙara tambayar su yake mai tambayar su cewa a antum ashaddu khalqan an sama kukin nan da kuke ganin ba za a tashi bara da kuma ya ba kukin nan da kuke ganin idan kun mutu kun zama kasusuwa kun zama kwakwamai wani ma an toye kashe shi wani kuma ya zama ƙasa kuna ganin Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yi kada ba shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to ka tambaye su ya kai annabi Muhammad a antum ashaddu khalqan am sama shin su ne suka yi wahala halitta ko kuma sama dangan shi kinsu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta ya kirkira ta bayan babu ita ita ce zai yi wahala halitta ko ko sama ne idan ko sama ta yi da wahala sun daga sama da Allah subhanahu wata'ala ya gina ta ya kawatar da ita ya mata gini wanda ya wuce tunanin dan adam idan wanda ya gina wannan sama ya yi ta da wannan kyawu ya yi ta da wannan fasaha to yana iya mai da dan adam wanda ya halitta bayan ya mutu yana iya tada shi wannan karamin aiki ne da shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yasa ayi musu wannan tambaye dan su yi bibi su yi tunani su gani idan kewa wanda ya halicci wanda sama to abu ne mai sauki ya iya halittar da hada sake maimaita halittar da hada Allah subhanahu wa ta'ala ya ke kiran su ya ku waɗannan makalita shin halittar ku ne ta yi kari ko kuma halittar ku ce ta yi girma ko kuma halittar sama idan dai halittar sama ce kai ya raina ta yi girma to wanda yake da kundira yake da buwaya a kusa gina wannan sama to abu ne mai sauki a wurin shekara Allah subhanahu wa ta'ala a wani yake cewa wa laysa allazi khalaqa as-samawati wal ardh bi qadirin ala an yakhluqa as-sama bala wa huwa al-khallaqu al-alim shin wanda ya halitta sammai da kasai Allah subhanahu wata'ala wanda ya halitta sammai da kasai shi bai da kudura akan ya halicci irin mutane irin da ya kuma na mutane Allah subhanahu wata'ala ce bala tabbas Allah subhanahu wata'ala yana da wannan kudura kuma yana da wannan karfin kuma yana da wannan dama wa huwa al-khallaqu kuma shi ne wanda yake yin dukkan halittu kuma wanda yake mai sani ne mai ilimi ne a bisa wannan halittu إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كفر إياك لمر الله سبحانه وتعالى إذا يدين وانا أبو تكوي زيت وانا أبو من كسر إن الله سبحانه وتعالى ينا قال قيام ينا قال قيام الله صلى الله عليه وسلم waɗannan kafirai ya ci gaba da yi musu wa'azi yana ja musu hankali yana buga musu musallai wanda su na hankali muhimmi hankali zai gani ya sa a wani Allah subhanahu wa ta'ala ce fastaftin aw ashaddu khalqan amman khalaqna inna khalaqnahu min tinillah Allah subhanahu wa ta'ala ce manzon shi ka tambaye su ka bincike su tun shin su ne suka yi wahala halitta ko kuma sauran abubuwan da muka halitta waɗanda sun yi su girma sun yi su garayi duk wanda zai kalli sama ya kalli ƙasa ya san girman halittar sama da ta ƙasa ba sai ake tsaron adam ba Allah subhanahu wata'ala ya halitta sama babu inda ƙarshen duniya babu inda za ka je ka kewaya ka ce ga wani wurare inda an ga wasu itace ko kuma wasu gimshikai wa'anda su suka tare sama ko kuma mutum ya ce akwai inda ya taba ganin sama ta tsage ko ko kuma sama tana neman ta wato babu wannan zai san mutum wannan zai sa duk mai hankali idan ya yi diba a cikin sama zai san cewa lalle tabbas wanda ya halarci wannan sama to yana da kudura wanda yana iya maimaita dan adam bayan ya mutu Allah subhanahu wa ta'ala ce da kalkus samawati wal ardh akbar min khalqin nas halittar sammai da kasai ta yi girman halittar mutane wannan kuma duk wani mai hankali yana da duk mai hankali ya san irin girman da ke da sammai da kasai ya san irin halitta ce wanda in ba Allah subhanahu wa ta'ala babu mahalukin da ke tsaye kan mu je ko ina mu kalli masallacin da muke duka wadin shi guda nawa metar nawa ne amma gimshiki guda nawa ke da kwaitar da bai shi amma sama ga ta duk girman gari duk girman ƙasa duk girman yanki duk girman duniya babu inda za a ce ga wani gimshiki wanda ta da sama da tattawa haka ƙasa babu inda mutum zai ce na iya ala kawai ruzawa ne sai in shi ya yi ramu ko kuma wanda kuma shi ɗan adam ya zo ya sabbaba wani rami wanda idan ya sa kawai zai wata amma da duk inda ƙasa take Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfiɗa ta ba dan komai ba dan mu zo mu rayu a musa haka wannan saman Allah subhanahu wa ta'ala ya gina ta ba dan komai ba dan ta zame mamurin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bana ya gina ta ai bana Allahu sama wa ja'ala saqafan lil Allah subhanahu wa ta'ala ya gina sama yassa ta ka zama rihi ne akan kasa sama rihi ne a kan ƙasa yasa Allah subhanahu wata'ala yake ba mu labari yake cewa ya halicci wannan sama to wanda ya halicci wannan sama yana da kudura kuma yana da buwaya wanda zai sa ya iya mai nuna adam bayan ya mutu al'imam ibn usaimin yake cewa wanda jumlar ta bana ba ta da alaƙa da jumlar da ta zo bayan ta Allah subhanahu wa ta'ala na ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bana shi ya gina ta yace bai da albata da alaka da jimlar da ta so baya idan wannan ke nuna yace an yi su ga mai karatu idan ya zo zai karanta wannan aya ya waro da cewa antum ashaddu khalqan an sama in ya zo daidai nan sai ya tsaya yace wannan anan magana ta cika Allah subhanahu wata'ala ya yi abin ya ga abin da yake so ya gani tambayar su ne shi kuma banaha bayani da Allah subhanahu wata'ala ya tsare da ce jumla ce istinafiya amma Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da magana yana gai girma da daraja da Allah subhanahu wata'ala ya yi da ya yi masama sai sa ya ce idan mutum ya zo karatu abu wanda ya yi kyau shirin ciya an tumashe da falkan an sama da tsaya da nuna sannan ya ce bana wannan shi ne ya ce ya yi kyawu ya ce saboda jumlar ta kasance jumla ce su ne na fiye da wasu daga cikin malamai suna ganin mutum yana iya wuce yana ya ce an tumashe da falkan sai ce bana cikon bayani shi ne rafa a sanka a fasarwa wannan a ra'ayin ibn abubakar al-ambari Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya gina kamar yadda ya gaya mu a wasu wuraren ya gaya mu Allahu alladhi rafa'a as-samawati bi ghayri amalin tarawun yasa ya ce rafa'a bana Allah subhanahu wa ta'ala ya gina bayan ya gaya cewa shin gina sama yayi wahala ko kuma halittar mutane sai ya ce ya gina ta yasa ta ta kasance rihi ne akan kasa Allah subhanahu wataala bayan wannan sai kuma yake ba da labarin yadda ya yi gina da yadda ya yi da ce rafa a san ka hafa sauwa a ji alamu bina a samani ali alifa Allah subhanahu wataala ya sa ginin sama ya kasance nesa yake da kasa yasa ba inda duk inda za ka kai bayan da za ka kai ka ce ka cimma inda sama da ƙasa da masu da wuri guda ko kuma sun yi kusa su gani ko kuma in mutum ya taka wani abu yana iya tabo sama a Allah subhanahu wata'ala ya sa ko ina sama saman ƙasa take sosai Allah subhanahu wata'ala ya gina ta ya mata gini wanda yake mai kyawu rafa a san ta ya daga wannan rihi na da masauwa kuma ya daidaita ta da haka a ƙasa ba ta ganin tudu da kwai wannan da kake gani kamar ta lankwaso haka ganin ka ne ke nuna ma amma da za ka yi ta tsayiya haka daidai ne inda za ka ga inda kake ganin kamar ta lankwaso ne za ka taɓa ƙasa za ka iske a shekara na a saman Allah subhanahu wa ta'ala ya gina wannan ƙasai ya gina wannan sama ya kyautata gininta ya yi ta gini wanda yake bai da tsatsagewa gini wanda bai da wani matsala gini wanda bai da abun da yake tallaba da shi gini wanda ba a shi musu yau da yadda duniya ta kai a teknoloji a yadda ta kai a ci gaba wajen gine-gine da sauransu ana yin gini har sama da hawan ɗari amma za ka gani fondasiyon inda ake yi mishi Allah ka kai sai da kanka kuma yadda za ka gani yadda ake ta sa mishi a amida abubuwan da za su zama su ne madogara wanda a kan su ne wanda yin zai zaura amma duk da haka nan idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama sai gini da kasa wanda gini duka ya zo ko kuma ya kawo iska ko ruwa ka ga wanda gini ya zo amma kasa sama Allah subhanahu wa ta'ala tun da ya halitta ya daga ta Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mu cewa mutum dan adam ya dibi ya gani ya yi diba ya zuwa Allah allazi khalaqa as-samawati wal ard allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqi ar-rahman min tafawut Allah wanda ya halitta sammai guda bakwai wata sama tana bisa wata sama Allah subhanahu wa ta'ala ce ma tara fi khalqi ar-rahman min tafawut ba ka ganin wani nakasu ba ka ganin wata tawaya ba ka ganin wani aiki a bisa halittar nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa yau ni yadda za a yi gini yadda za a kashe kuɗi yadda ɗan adam za su yi visa a ɗan ko ɗan china ne ko ma ɗan turki ne ko ma ɗan iran sai ka gada an kawo wani injiniya ya ce nan ba haka ya dace ya ce nan ya dace a sa abu kaza ko kuma nan yana bukata abu kai ko kuma kai ma wanda ba injiniya ba ma karatu abu kai ba kana kallo sai daga nika dan da a ce kaza aka yi da sai yayi kyau Allah subhanahu wataala ya halicci kasa yace ma tara fi khalqi rahan tisam yace ma tara fi khalqi rahman min tafawut baka ganin wani nakasu wani tawata tawaya ko wani rashin cika ga abin da Allah subhanahu wataala ya halicci yasa ya umarni ya ce farji basara hal tara min futu ka kare diba ya sama kai dibi dibi wanda yake na mai hankali diba ta wanda yake mai nazari da tunani ka gani shi za ka gani wani waje inda ya tsage a sama za ka ga wani waje inda yake bukata a like shi ko za ka ga wani waje wanda yake bukata a sa wani icce ko wani karni a dogara shi babu allah subhanahu wa ta'ala ya biya mu cewa ya halicci wannan ƙasar ya halicci wannan sami a halitta wanda take cikakka halitta wanda take mai kyawu ala wa ya'ala sama a sakfan ba Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa mun sa sama ta kasance rihi ne wanda yake mai kare ɗan adam ba ta wado musu balle da cutar da su kuma rihi ne wanda yake kare sama sama daga mun a shekanu aljanu wa'anda suke takawa don su samu maganganun da ake yi a sama da bakwai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allahu alladhi rafa as-samawati bi ghairi amadin tarawna Allah shine wanda ya daga wannan sama ba tare da wani gimshiki ba da kuke da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar musu anan cewa shine ya gina wannan sama da suke gani wanda ba su san yaya aka yi tanzo ba duk wanda ya tashi a cikin su ya gani to wanda ya gina ta abin da mai sauki idan ya gana ma ya tada su Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da ba su labari na ayoyi waɗanda ga suna suna rayuwa cikin su suna ganin su na yau da gobe ya ce wa an kashe laila hawa a ƙarfi wannan saman Allah subhanahu wata'ala bayan ya yi ta bai bar ta haka kuma sai ya sa mata duhu wanda yake rihe garanta kuma Allah subhanahu wata'ala yake fito da haske wanda yake haskaka ta wanda shi ne haska mace wannan duka ni'imomi ne Allah subhanahu wata'ala zai yi ma yawa da kafiran makka kayan zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam suna ganin waɗannan abubuwan dai dabi'a ce take zuwa da su duk yanayi ne ke zuwa da su ba su ganin cewa akwai mai yin su sai su Allah subhanahu wa ta'ala yake tunatar da su cewa wannan daren da kuke gani a bisa wannan sama sai ku ga ta yi duhu ba ci ɗai dare ya yi ko ina duhu ne. sai mutum ya haska abin haskawa ya gasi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to shi ne yake sa duhu ya lullube wannan sama sai ka zama gani yasa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بنهار أفلا تبصرون أو أفلا تسمعون الله سبحانه وتعالى يتوى شم كديبا كغني da Allah subhanahu wata'ala zai samu ku dare ya kasance dukkan rayuwar ku dare babu wata raske da ke zuwa babu wata rana da za ta a ce yau da rana ta wani dare ne ba za mu ga asuba ba haka nan za mu ta tayya kullum cikin dare Allah subhanahu wataala ya ce man ilahu ghayrullah wani Allah ne daga cikin allolin da kuke bauta ma wanda ya isa ya zo muku da rana ya zo muku da haske wanda zai haska muku gani cewa eh daren ne ya kare rana ta yi Allah subhanahu wataala ya ce shine yake zuwa da wannan a wurin ya ce wa ja'alnan laila libasa muka samu ku dare ya kasance sutura ne a gare kun gaji kun zo a ranar wuri ta ayyuka idan dare Allah subhanahu wata'ala sai ya gayyar da wannan ranar ya sa ni ba dan komi ba dan kowa ya je ya kwanta ya huta Allah subhanahu wata'ala ce to shi ne ya sa wannan dare shi ya sa ma yarrance da shi a wannan yace wallahi da idza yansha da dare lokacin da yake lullube rana ya lullube ta baki ɗaya kenan shi ne daren da Allah subhanahu wa ta'ala ce abu kashe raina Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake lullube daren wannan saman da nu wa aku raja duha kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake hitar da haske hancin sahiya Allah subhanahu wa ta'ala ne ke feto da alfijir ya yi bayan an gama sallolin asuba ka gani hajjar rana na ya hito ya haska gari lokacin da aka kowa ya hito ya kama harkokin gaba shi sai ya tashi duk wani mai kwana ya tashi duk wani wanda zai nemi wani arziki zai wuce ne neman arziki shi duk wani wanda zai je wajen aikin shi a lokacin da zai wuce wajen aiki saboda me saboda sai ya tashi sai sa Allah subhanahu wa ta'ala ya gayi ta qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghairullahi atikum bidai afala taqilu Allah subhanahu wataala yake ce musu kun gani idan Allah subhanahu wataala ya samu ranan nan ta koma baki ɗayan ta rana babu dare rana ba ta wani ba kowane lokaci da ranar babu lokacin da mutum zai je ya kwanta ya huta babu lokacin da abubuwa za su rage kowa ya je makwantar shi ya kwanta ya huta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yan maida su duka baki dan wunin ya koma rana ne ya ce shi akwai wani Allah wanda ya sai zo man da dare in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah shi ne yake zuwa da dare shi yasa ya ce dan haka yana daga cikin ayoyin shi ya samu ku dare da rana da wuni ba dan komi ba dan ku samu natsuwa da sukuni a cikin su ku hito da rana ku nemi abinci ku hito da rana ku gudanar da lamurran idan dare ya yi kowa ya je gidan shi ya kwanta Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muku wannan ne ba dan komi ba dan ni'ima ne a gare mu dan ya gudanar muku da rayuwar mu yadda take Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bayan wannan wal arda ba'da zalika daha wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari yadda ya halitta sama kuma yadda ya sama sama abubuwa waɗanda suke masu amfani wanda suke amfani da rana shi ne rana da dare ko kuma mu ce rana da wata idan dare lokacin mutum ya kwanta ya kwanta duka wannan amfanin da adam idan rana ta yi da ya to ya ta yi neman abincin shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to bayan wannan kuma wal arda ba'da zalika daha bayan wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfiɗa muku ƙasa a nan malamai suna cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal'amda ba da zalika da aha ai ma'ana shi ba saƙaha ba ana nihin ya halice ta ba saboda malaman tafsiri sun yi ijimai cewa Allah subhanahu wata'ala ƙasa ya ware halitta ta hanyar halitta sama kamar yadda al'imamun asahari yake haka yi yake cewa lam yaktarifin mufassirun anna kalkal ardi sabara kalkal sama malaman tafsiri ba su yi sabani ba cewa lalle halittar sammai lalle halittar kasai ta riga halittar sammai da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya halitti sammai sai ya bar da bai shimfiɗa ta ba sai ya halitti sammai bayan ya halitti sammai su- sannan ne ya zo ya shinyi da wannan kasai yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce wal arda ba'da zalika laha ba Allah subhanahu wata'ala ya gina sama ya tsaye ya kafu a wannan sama sai ya zo ya shige da kasar da dama ya riga ya halitta ta malaman tafsiri al-imam sirri a cikin littafin tafsir karimur rahman yake cewa laha ai ma'anar shi yace auda alfiha manafi'a Allah subhanahu wata'ala ya shige da kasa kuma ya sa duwan abu wanda yake amfana ka ne a musamman shi ne ya fassara shi a cikin ayar da ke nan gaba ce akara da min hama'a ya fitar daga cikin wannan ƙasar ruwan nan wanda su ne duk wasu ruwa da muke gani a ban ƙasa teku ne ko kuma gulbi ne ko kuma korama ce ko kuma wata ishiya ce ta ruwa dukkan ruwan da muke gani a ban ƙasa allah subhanahu wa ta'ala ce shi ne ya shi da ƙasa kuma ya yi hiddo mata ya aza a musanta duk wani abu wanda yake amfana ne a kan yana daga cikin suruwa ya ce wa mar'a haka kuma da abun kiyo wanda yake hitowa da cikin wannan ƙasa wanda shi ne shukoki da tsirrai wani ba da arfa kuma allah subhanahu wata'ala ya sa duwatsu ba don koyi ba don su kasance sun kafe wannan ƙasar sun ƙara mata wani ya ce ba don koyi ba don su tabbatar da ƙasa ya ce fa za yi ardu ba da halƙi sama don haka shimfiɗa ƙasa ya zo ne bayan allah subhanahu wa ta'ala ya halitta sama ya ce kama huwa nasu fi hadin aya kamar yadda yake a cikin wannan ayar da muka ya ce wa amma karku nafsin ardu amma halitta ita ƙasa karan kankanta ba mu taƙaddimun alaƙar sama to ya rigayi halittar sama kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa kula innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn shin ku kuna kafirce ma wanda ya halitta sa ya halitta kasai a cikin kwana biyu ya zuwa fada Allah madaukakin sarki sun mastawa ila samai fa hiya dukan fa qala laha wa lil ardi itiya taw'an aw karha qala ta ataina ta'ibi sannan bayan ya halitta da malamai suna cewa sun mabin tartib tana nuni wanga aka ware yi sannan aka yi wanga shi sa Allah subhanahu wataala ne ce kula innakum latatmuna billahi khalaqal arda fi yawmin shin ku kuna kafirce ma wanda ya halicci kasai kasai a cikin kwana biyu sannan bayan shi ce su mastawa ila sama bayan ya gama halittar sama sannan yadda yi sama yadda yi a akan sama wa iya duka alhali tana hayaki tana hayaki tana kamar gizagizai ba ƙala laha wani arna lokacin sai yi ce mata ita saman da ƙasa ɗaya ya kauka ku kafu yadda nufin su ko ku kafu don san ko kuma ku kafu ma ƙala za a kai na ƙayi suka ce a mun bi mun zo mun gudu ba mu isa ba mu yi tawaye a samu martanka allah madaukakin sarki ibn sa'id yake cewa asiri yake cewa wannan shi ne dalili wanda ke nuna ya lalle Allah subhanahu wa ta'ala ƙasa ya ware halitta kayi ya halitta sama amma nan da ya ce wal arda ba'da zalika da haka yana nufin shi ne dalili kuma malaman tafsiri sun haka ko maganganun manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin su ibn Abbas da ɗaliban shi irin su Qatada da Mujahid sun tattaro maganganun su cewa duka Allah subhanahu wata'ala abin da yake yi da zahaha shine shin hidaka idan ba halittar ta ba akhraja minha ma'aha wa mar'aha ya fitar a cikin ta ruwanta kamar yadda muka gani na daga teku da kuma gulbi da kuma duk wasu ruwa da ke ban ƙasa da wasu bishiyoyi na ruwa aka kuma yi hindo duk wani tsirrai da muke gani a ban ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala ce wal jibala amsa haka kuma Allah madaukakin sarki ya sa duwatsu a bisa wannan ƙasar ba don komi ba don su ƙara ma wannan ƙasar kwari don su riƙe wannan ƙasar ta kasance ba ta mutu ba ta girgishi ba ta girgidi ‘yan adam su zo su yi abin da suke so a musamman waɗannan duwatsu da muke gani a cikin duniya Allah subhanahu wata'ala ya kafa sani ba don komi ba don su ƙara ma ƙasa ƙwari su ƙara mata ƙarfi don kakka yi motsi da mu don kakka kai da mu ko'ina Allah subhanahu wata'ala duk ya yi wannan ne don ƙasan nan ta kasance mai sauƙi a gare mu mu zo mu yi rayuwa a musanta mu zo mu gina gidajenmu a musanta mu zo mu wasa ta mu yi shuka mu hudda abincin da za mu ci a cikin ta mu fasa ta mu tono ruwan da muke so mu sha a ciki duk wata kazanta duk wani abu da ba mu iya rayuwa tare da shi kuma mu wasa wannan kasan mu zuba shi ciki kuma ba mu abin da take yi Allah subhanahu wataala ya gaya mu cewa wa al-qatil amri rawasiya an tamida min Allah subhanahu wataala ya shewa yassa a man kasa duwatsu waɗanda suke masu ƙara ma ƙasa ƙarfi ba don komi ba don kan ƙasar nan ta tafi da mu don kan ƙasar nan ta dinga motsi tana girgiti Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa Allah ta ardu rawasi a kabi da bi muka sa a man ƙasa duwatsu waɗanda suke manya ne ba don komi ba don kan su tsaye da al'ummomi don kan su hana don kan ƙasar nan ta dinga motsi ta hana ɗan adam samun yalwa da sukuri na ce abin da suka ga dama a musanta yasa a yau za ka gani mutane ana wasa ƙasa a yi duk abin da aka ga dama da ita a buɗe ƙasa a yi duk gine-ginen da aka ga dama ya kai ma ƙasan da ake yi gidaje kuma a shiga ciki a kwanta babu wani fargaba babu wani tsoro da ɗan adam yanzu wannan gini da muke ciki babu wanda yake tunanin ya ce yanzu na wani gini ya zuru ko ya wani abu tsaye yake a bisa wannan kasar in ba Allah subhanahu wata'ala ba ya ga dama ya tashi jarabta al'umma sai ya girgiza kasar ya girgiza ta da ya da saka guda sai ka gani manyan giruruwa da sun waye amma in ba haka nan ba za ka gani icce ba an ka tara shi ka dasa a wannan kasar sai ya tsaya babu abin da ke tara shi sai da Allah subhanahu wata'ala ya ga dama to ba dan komai ba Allah ne wannan yake kira mu cewa mata annakum wa al'am ba dan komai ba Allah ya halicci sammai ba dan komai ba ya halicci kasai ba dan komai ba ya sa mu dare da mu ba dan komai ba ya sa ƙasa take yin da ruwa ta hiddo tsirrai ba dan komai ba ya sa wannan ruwan a cikin ƙasa ba dan komai ba ya sa duwatsu suke ƙara ma ƙasa kwari don jin daɗin mu ne baki ɗaya dan duniya ta mamu daɗi mu zo mu zauna Allah subhanahu wa ta'ala na ga walakum fil ardi mustaqarr wa mata'un ila lalle kuna da abin kasa wajen zama da jin daɗi wanda yake na lokaci ne wanda yake dan kankan daidai lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaba Allah subhanahu wa ta'ala ce mata'un dukkan waɗannan nemomi na halittar sammai da shimfiɗa ƙasa da sa abubuwan amfani na sama da na ƙasa Allah subhanahu wata'ala ce ban ba'atukum ayyuhan nas ba dan komi ba dan ku amfana ne yawon mutane kuma dan dabbobin ku su amfana na daga raƙuman ku da shanun ku da tumakin ku da duk wasu dabbobi da suke rayuwa tare saboda ni Allah subhanahu wata'ala yake yi da ciyawa malaiku ko abinci ba su ci mala'iku ba su cin abinci aljannu ba su cin ciyawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duk ɗan adam ne saboda mu yake yin wannan da mu da dabbobi Allah subhanahu wa ta'ala din ya yassare mu abubuwa waɗanda za mu rayu da su ya samu mu dare ya samu mu rana dukkan waɗannan ni'imomi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake biya mu manzon shi ka gaya ma wannan al'ummar ta ka gaya ma waɗannan kafiran na maka to Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya musu wannan ni'imar baki dai dan jin dadin su da jin dadin da mu su musu kuma shi ne wanda ya aiko kai kake kiran su da su imani Allah subhanahu wa ta'ala shi sa ya biya mu da za mu kirga ni'imomin da ya yi mu da ba za mu iya kirga su ba da aka gode wa ni'imar Allah shine mu imani da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shi mu karba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa
فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتفكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها
Allah madaukakin sarki bayan ya gama kawa musu hujja ya ba su labarin cewa shi ne ya halitta sammai da ƙasa yasa an amfana na sama da na ƙasa baki ɗai don jin daɗin su da na dabbobin su Allah subhanahu wa ta'ala sai ce to fa idza ja'a al-qiyamatu ku saurara da kuka kura duk wani bayani duk wasu ayoyi da wasu musallai an riga an buga muku na wanda ya dace a cikin imani to ku sani duk bayan wannan idan ba ku yi imani ba yanzu Allah subhanahu wa ta'ala sai yake ba su labari abinda za su riska idan har ba su gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ce fa idza ja'a qiyamatul kubra idan mai abubuwa idan musa ta bi wasu daga cikin malamai suka ce idan musiba wanda take babba ta zo wanda shi ne musa ta bi yau mai ya tazakkaru insanin masa a ranar dan adam zai tuna abun da ya kasance yana aikatawa a cikin duniya na alkhairi ne ko na sharri Allah subhanahu wataala ya ce wa mu'izatul jahim liman yahab kuma za a zo da wutar jahannama za a zo da ita ga tanan karara ga duk wani mahaluki wanda yake gani sai ya gane Allah subhanahu wataala ce fa amma man tawa to amma duk wanda ya dagawa duk wanda ya kafirce mu abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zube shi duk wanda ya bi san zuciyar shi ya bi duniya da abin da duniya take so ya bi mu zuciyar shi wa athara al-hayatad dunya ya fifita rayuwar duniya a kan rayuwar lahira Allah subhanahu wa ta'ala ce fa inna jahima hiya al-ma'wa to makomashi wannan shine wutar jahannam Allah subhanahu wa ta'ala ce sabanin haka kuma wa amma man kana maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa amma wanda yayi tsoron haduwa da ubangijin shi kuma ya hana ran shi daga san zuciya kenan ya hana ran shi abinda take so Allah subhanahu wa ta'ala ce fa innal jannata hiya al-ma'wa lalle aljanna ita ce makomashi Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya halicci ya ga yadda ya halicci sammai yadda ya halicci kasai dan ya buga musu misali cewa lalle shi mai kudura ne a musaka da sauran gobe kiyama sai bayan wannan ya tabbata a duk mai hankali zai gane lalle Allah subhanahu wa ta'ala zai iya tada mutane ranar gobe kiyama sai Allah subhanahu wata'ala kai tsaye ba su labari kan abuwa shi tunda hankali ya tabbatar da yana yi ba a yi shi to Allah subhanahu wata'ala kawai sai ba su labari har mata Allah subhanahu wata'ala ya ce fa iza ja'at fa iza ja'at qamatul kubra malamai suka ce ai idan musiba babba ta zo wanda take da tsanani wanda take sa kowa ya fita daga cikin hayyacin shi yau mai yake alubul da shi ba ranar da zai sa ɗan yaro ƙarami ya zama ko'ina ɗin shi gurgura ce saboda tashin hankali Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mu tsananin tashin hankalin alkiyama idan ta tsaye duk wata abu mai ciki dabba ce ko mace ce to sai ta hanya wannan cikin nata firgici da tashin hankali zai sa wannan cikin sai ya wado ya isa haihuwa bai isa haihuwa ba Allah subhanahu wata'ala ce idan wannan ranar ta zo bani sa'atu mau'idu wa sa'atu adhawa alkiyama ita ce ranar alkawalin su wanda manzo ya ta gaya musu Allah subhanahu wata'ala ce za ta tsaye wannan alkiyama idan ta tsaye rana ce ta firgici rana ce ta tashin hankali rana ce wanda kowa zai rasa ina yake a cikin karatukan da muka karanta mun karanta cewa yau mai firul maru min akhi wa ummihi wa abi kai ka san abin da zai sa mutum ya ruga da wuri ya bar ɗan uwan shi ya bar baban shi ya bar mamman shi ya bar matar shi ya bar ɗiyan shi ka san abu ne wanda ba dan karami ba ya wuce tunani ya wuce hankali Allah subhanahu wataala ce idan ranar nan ta so to a lokacin kowanne ɗan adam zai ware sa tariya a cikin kwakwalwar shi ana tsaye zai ware sa tariya yana tunanin wai ni a duniyar nan mi na kasance ina aikata na aikata alkhairi ne ko na aikata shari sai yasa Allah subhanahu wata'ala ce yau mai tazakkaru insani masa ranar da dan adam zai dinga tuna abin da ya kasance yana aikatawa a gidan duniya zai dinga tunanin na kasance ina aikata alkhairi ne ko na kasance ina aikata sharri Allah subhanahu wata'ala ya ga mu yawma idin yatazakkaru al-insan wa anna lahu dhikra ra'an arane dan adam zai dinga tunawa ya dinga wa'azuwa ya dinga tuna wa'azin da aka yi mishi Allah subhanahu wata'ala ce wa anna lahu dhikra wannan tunanin ba zai amfana mashi komai ba wannan nadamar da zai yi a wannan ranar ba za ta amfana mashi komai ba Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu cewa rubizat jahimu liman ya Allah subhanahu wata'ala zai sa a zo da wutar jahannama ga duk wani wanda yake gani zai zo ga a zo da ita ga ta nan ya gane ta dan adam zai ta tunani zai ta tunani ina ma a ce na kasance mutumin baya wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takastu ma'a rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila a ranar ɗan adam zai dinga tunani ina ma a ce na bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na bi tafarkin manzan Allah wanda ya zo yana kira a gare shi ya laita ni lam attafi sulanin khalila ya kai cuna ina ma a ce bar riki wani ba aboki wani wanda shi ya batar da ni wani wanda shi na kasance ina bauta wani wanda ya kasance shi nike biyan maganar shi a addini ko da ko ta saba ma magana annabi ban iya barin magana shi dole sai na bi ta a ranar mutum zai ci da hannu ya ce ina ma ban rike wannan mashigancin lamarin da ba ina ma ban rike shi ba amma kuma wannan ci da hannun da wannan nadama ba za su yi mishi amfani ba Allah subhanahu wa ta'ala ce a ranar za a zo da wutar jahannama wa rubizatul jahimu liman yara za a zo da ita karara kowa zai gane ta kuma kowa zai bi ta kanta Allah subhanahu wata'ala ya ga mu cewa wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya babu wani dan adam a cikin ku ba sai sai ya bi ta kan wutar jahannama Allah subhanahu wata'ala ya ce wannan alƙawari ne wanda ya dokan maka shi kuma sai ya cika shi iyaka kowa aikin shi ne zai tsirar da shi kowane dan adam daidai abin da ya kasance yana aikatawa da duniya daidai shi ne zai tsallaka wuta ya zai aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a hadisi mai tace yace mutane za su goyen sallar sallaka sirani wani zai wuce kamar walkiya wani ya wuce kamar doki wanda yake da gudu wani zai wuce kamar tafiyan namiji wanda yake mai karfi dan yana sauri wani zai wuce yana mai tahiya sannu sannu wani yana mai rairayi wani yana mai jan gindi wani kuma wutar nan za ta zai su shi wanda a ciki Allah subhanahu wa ta'ala yi ba musari Allah subhanahu wa ta'ala ce za a zo da wutar jahannama kowa zai ganin ta wuta wanda take ta hudu ta kai matuka a cikin guguwa a cikin guguwa saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ga mu wa qudu hannasu wal jahannam abun hura wannan wutai su ne duwatsu da kuma mutane Allah subhanahu wa ta'ala ce waji a yau bai zin bi jahannam za a zo da wutar jahannama a ranar yawon in ya tazakaru insanu an lalata zikira lokacin na adam zai dinga titintini ya dinga tuna abubuwan da ya kasance na aikata in na alkhairi ne ya yi murna in kuma na sharri ne zai dinga nadama yana takaici shi yana ciza hannu yana nadama nadamar da ba- ba ta da amfani Allah subhanahu wata'ala yana gaya mu cewa la tarawun eh, la tarawun lalle za ku ga wutar jini kowa zai ganin ta gani wanda yake na idanu sun malatara wunna a ainihin yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ce kuma lalle tabbas za ku gani ta gani wanda yake na tabbas gani wanda babu shukuwa cikin shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul shuhara yake cewa wa murizatul jahim lil bawi za a zo da wuta a kawo ta gaban wa'anda su sun bauɗe ma Allah subhanahu wa ta'ala muna gani cewa duk wannan firgicin da wannan tashin hankalin wanda ya tashi yana mai imani ranar gobe a kiyama ba zai shiga a cikin shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya gaya wa waɗanda suka yi imani ba su hada imanin su da wani zalunci ba to waɗannan su suke da aminci kuma su ne shirye malamai suna cewa aminci a nan gidan duniya haka kuma abu a ranar gobe a kiyama kamar yadda hadisai sun tabbatar ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mu cewa dukkan waɗannan matsaltsalin masu imani ba za su shiga a cikinsu ba ba za su samu kansu a cikin firgici ba ba za su samu kansu a cikin tashin hankali ba hadisi ya tabbata hadisin da imamu muslim ya fitar hadisin ibn mas'ud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yuta bi jahannam yawma idhin laha sab'una alf zimam za a zo da wutar jahannam a ranar a ranar alkiyama kenan idan an yi busa ta biyu ta ƙaho Allah subhanahu wata'ala ce tare da ita Allah subhanahu wata'ala ce tare da ita akwai mala'ika dubu saba'in tare da ita akwai mala'ika dubu saba'in ma kulli zimamin saba'una alfi malikin ya juruna tare da kowane linzami mala'ika dubu saba'in suke jan wannan linzamin za a zo a shanyi da wannan wutai sannan a buga siraɗi Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da kowa ya zo ya bi ta kan wannan siraɗin Allah subhanahu wata'ala yake gaya mu cewa lalle wannan shine wutar da za a zo da ita a gwada ta a gaban mutane kuma kowa zai bi ta kanta wa in minkum illa waridwa da haka ya rage a gare mu kowa ya shirya mu tsallaka wannan wutai kowa ya tsallaka ya shirya tsallaka wannan siraɗin manzo Allah ya gaya mu wani zai tsallaka shi kamar walƙiya kenan idan mutum ya sa ya mutum ya yi kokari ya kasance cikin wa'anda za su tsallaka shi kamar walƙiya in baka samu baka kasance cikin wa'anda za su tsallaka shi kamar doki na gudu ko kuma namiji maji ƙarhi yana sauri ko kuma da rairayi ko da da jan ciki ne dai kai duk yanda za a yi kasan kana tsallake wannan siraɗin in ba haka nan ba ɗayan biyu ne fariƙun fil jannati wa fariƙun fil sa'ir wani kaso a mutane a ranar gobe alkiyama ko su tai aljanna wasu kuma su tai wuta babu na Allah subhanahu wata'ala ce fa amma man aba amma wanda ya bada baya wanda ya dagawa ya fifita rayuwar duniya akan ta lahira Allah subhanahu wata'ala ce wannan wuta ita ce makomashi kuma a nan ya kamata mu tsaya idan Allah ya kai mu gobe sai mu tashi ba amma mun tawa abinda mu karanta ne dai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada